إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله لا يصير الإنسان مسلما حتى ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معتقدا بمعناها ومبرهنا بأعماله على التزامه بها فالنطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله هو أول واجب وهي تحتوي على أساسين عظيمين يقوم الإسلام عليهما وهي وهما توحيد الله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم تتكون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شقين الشق الأول يحتوي على لا إله إلا الله والشق الثاني يحتوي على محمد رسول الله والإسلام كله لا إله إلا الله محمد رسول الله والإيمان كله لا إله إلا الله محمد رسول الله والإحسان كله مبني على لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله والزكاة لا إله إلا الله محمد رسول الله والصوم لا إله إلا الله محمد رسول الله والدين كله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الكلمة هي الإخلاص والنجاة من النار وتوجب المغفرة وأحسن الحسنات توه الذنوب والخطايا تجدد ما درس من الإيمان في القلب أفضل ما قاله النبيون أفضل الذكر لا إله إلا الله كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات ومن أجلها خلقت الدنيا والآخرة وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والإقاب وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال وأنها وعن حقوقها السؤال والجواب ويثقل الميزان أو يخف وهي الحق وعليها نسبة الكبلة وعليها أسست الملة وهي حق الله على جميع العباد ومن أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده المؤمنين إذ هداهم إليها فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته, شجرته وعمود فسطاطه وهي الأروة الوثقى وهي كلمة الحق وكلمة التقوى وهي القول الثابت والكلمة الطيبة وشهادة الحق ودعوة الحق ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة وهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى وزجر وعبادة الله بما شرع وحبه أكثر من حب الوالدين من حب النفس والوالدين والأولاد والناس أجمعين لماذا؟ لأنه نبي الله لأنه رسول الله لأنه خليل الله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم وهو رحمة للعالمين وإمام للمتقين وقائد الغر الميامين وحجة على الخلق أجمعين فهدى الله به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما وافترض على العباد طاعته ونصرته وإعانته وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد الله دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه فشرح به فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وكان خلقه القرآن فهو أشجع الناس وأكرم الناس وأرحم الناس وأعف الناس وأعلم الناس وأصدق الناس وأرحم الناس وأعف الناس وأعلم الناس وأصدق الناس وأزهد الناس وأعلم الناس وأكبر الناس يضحك مع الناس ويبكي من خشية الله ويبكي من خشية الله فصيل اللسان ثابت الجنان لئيم الجانب لطيف المعاملة حسن الإشرة حسن الإشرة حسن الفهم قوي الأقل سائف الرعي سائد الرعي يعفو ويسفح يعفو ويسفه عمن أساء إليه رحيما رفيقا بعيدا عن الغلبة والقسوة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر جريئا في قول الحق عميلا في اقواله واعماله ومعاملته اذا حدث صدق واذا عاهد وفى قليل الكلام كثير الذكر والاستغفار والتوبه يؤثر غيره على نفسه يؤتي أباء من لا يخشى الفقر هو كالريح المرسلة في العطاء والجود والكرم أعظم الخلق إيمانا وأفضلهم خلقا وخلقا أحسنهم عبادة وأصدقهم تقوا وأشجعهم نفسا وأرحمهم قلبا وأشدهم حياء وإنك لعلى خلق عظيم فهو محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه صاحب الشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته صلوا وسلموا عليه الحمد لله على فضله وإحسانه وكرمه ومنه وتوفيقه ونعمته وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين باين الله musulmi ba zai tabbata a musulunci ba ba zai zama musulmi ba sai ya furta sai ya kudire sai ya aikata la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ya amince ya yadda ya karba ɗari bisa ɗari ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai ya kudire annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ya fahimci ma'anar haka ya tabbatar da haka da aikinsa furta la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi ne farkon wajibin da aka ɗora musulmi wannan kalma tana da rukuni guda biyu rukunin la ilaha illallah da rukunin muhammadun rasulullah wannan shi ake kira tauhidin kaɗaita allah da bauta da tauhidin ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama da biyayya waɗannan kalmomi guda biyu a kansu aka gina musulunci gaba ɗaya a kansu aka gina imani gaba ɗaya a kan wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah aka gina sallah domin sallah Allah akewa akai aka gina zakka domin zakka Allah akewa yadda annabi ya koyar sallah Allah ake wa yadda annabi ya koyar zakka don Allah ake yi yadda annabi ya koyar azumi don Allah ake yi amma yadda annabi ya koyar hajji don Allah ake yi amma yadda annabi ya koyar addini dukkaninsa don Allah ake amma fa yadda annabi ya koyar wannan shine fassarar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kalma ta la ilaha illallah ita ake kira kalmar ikhlasi ita ce tsira daga wuta ita take jawo samun gafara ita ce mafi kyawun aiki da ita Allah ke kankare zunubai ita take jaddada imani a zuciya bayan ya riga ya ta gwanye ita ce mafi darajar abin da dukkan annabawa suka faɗa ita ce mafi girman zikiri a kanta aka gina sama da ƙasa saboda ita Allah ya halicci halittu saboda ita Allah ya halicci duniya da lahira da la ilaha illallah Allah ya aiko dukkan manzanni da la ilaha illallah Allah ya saukar da dukkan littattafai da la ilaha illallah Allah ya gina dukkan shari'u yace mu aiko ni manzo gabanin ka ba face mun masa wahayi cewa babu abin bauta bisa cancanta sai ni ku bauta mu saboda wannan kalma ne aka gina sikeli da ita za a yi awo wuta da aljanna duk an gina ne akan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ‘yan aljanna wanda suka saba la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ‘yan wuta tabewa da arziki akan wannan kalma ne halitta da umarni ba da lada karɓar littafi da hannun dama hawa sikeli da siradi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zan tsaya a bakin siradi kuna hawa ina addu'a kuna hawa ina addu'a Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka sa su wuce wani ya ci amana wani ya yi ƙarya wani ya yi zina wani ya yi sata wani ya yi luwaɗi wani ya yi kisan kai wani ya yi fashi amma kuma muke cika masallatai annabi ya tsaya na Allah ka yasa musu su wuce Allah ka ya ka sa su wuce Allah Allahumma sallim sallim idan Allah ya fushi ya ki saurara kowa a tafi wajen annabi Adam ya ce ba zan iya ba annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa ya ku tafi wajen annabi Muhammadu shi kadai ne zai iya tunkara Allah ya ce zan tafi ina yabo ina yi wa Allah ya banda ni kaina ban san me zan faɗa ba a yanzu sai a ranar za a cusa min ina kirari ina wa Allah yabo da na je sai faɗin sujada sai Allah ya ce Muhammadu irfa'ar a saka Muhammadu ɗago kanka wasal tuɗa tambayi a baka washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka ya ummati Allah al'ummata Allah al'ummata Allah al'ummata Allah ya kira Muhammad ɗauki mutum dubu saba'in sau dubu saba'in ka shiga aljanna daga al'umma ka ba zan tozarta ka ba يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه بمن توزر تاكبا فاشاء الأمة كيس الجنة bayan an gama hawa siraɗin ya koma can gefen yana cewa ku iso Allah ka sa su wuce ya zo kofa aljanna ya kwankwasa waye ce Muhammadu ne da al'ummansa in aka buɗe ce ku shiga ya shiga ya ce ai ta shigowa in an shiga ma ya duba da wasu ba in muka kaza mu muka kaza ba suna wuta ya je ce Allah ko ta al'umma ta a wuta suna sallah a ce a je wutar a bude a duba duk mai tambarin imani wanda yake sallah a fito da shi shi ne annabi Muhammadu wannan tauhidi na kaɗaita Allah da bauta da kaɗaita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da biyayya da girmamawa da ƙauna nisantar abin da ya hana tsawatuwa da ja baya daga abin da ya jan kunne gasgata dukkan labarinsa yin biyayya ga umarce-umarcensa hannuwa da hane-hanensa domin shi manzon Allah ne annabin Allah ne badaɗayin Allah ne amintaccen Allah ne akan wahayinsa mafi zaɓi daga cikin halittunsa jakadansa ne tsakaninsa da bayansa an aiko shi da addini tabbatacce da tafarki miƙaƙe rahama ne ga talikai shugaba ne ga masu tsoron Allah jagora ne ga masu farin sofa ne hujja ne akan halittu baki ɗaya rahama ne ga halitta Allah ya shirya sakamakon aiko shi zuwa ga mafi dacewar hanya mafi kyakkyawan tsari Allah ya buɗe idanuwa makantattu da shi da zukata rufaffu da kunnuwa kurmantattu ya wajabta wa bayi binsa da taimakonsa da girmama shi da ƙaunarsa da tsayawa da hukokinsa Allah ya toshe duk wata ƙofa da za a shiga aljanna in ba ta kansa ba ba za a buɗe wa kowa ba sai hanyarsa Allah ya yarwata ƙirjinsa ya ɗaukaka ambatansa ya sauke nauyinsa ya sanya kaskanci da wulakanci akan wanda ya saba al'amarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam mafi kyawun mutane a halitta mafi kyawun su a kyakkyawan hali halayensa qur'ani mafi gaskiyar mutane mafi jarumtan mutane mafi karamcin mutane mafi tausayi mafi kamewa mafi sani mafi gaskiya mafi tausayi mafi gudun duniya mafi haƙuri da juriya yana dariya tare da mutane yana kuka don tsoron Allah mai fasaha harshe mai tabbataccen zuciya mai taushin hali mai kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan zamantakewa mai kyakkyawan fahimta mai ƙarfin hankali mai dataccen ra'ayi yana afuwa yana rangwame ga wanda ya cutar da shi ya zalunce shi baya kautatawa baya tsanantawa yana da ƙarfin zuciya amintacce ne a maganganunsa da ayyukansa da mu'amalarsa in ya yi magana gaskiya ce mai karancin magana mai yawan zikiri da istighfari da tuba yana fifita waninsa a kansa yana yin kyautar da baya tsoron talauci idan ya fara sakin dukiya sai ka ɗauka guguwa ce ta taso mafi gaskiyar mutane a tsoron Allah mafi ƙarfin su rai mafi tsananin su kunya sunansa Muhammadu sunansa Ahmadu sunansa ma'i wanda Allah zai shafa kafirci sakamakon aiko shi sunansa hashiru da za a tattara mutane a ƙarƙashin ƙafarsa ranar alkiyama shine mai ceto shine mai darjatul rafi'a shine mai muqamal mahmud wanda Allah ya masa alƙawari duk da wannan abun da yawan mabiyan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da su a duniya sama da biliyan ko kusan biliyan biyu banda duk wanda suka wuce banda duk wanda za su zo amma har yanzu bai samu girman da ya kamata ba tsakaninmu idan muna zargin denmark muna zargin wasu kasashe na kafirai da faransa suna izgili suna batanci suna faɗan maganganu na rashin ladabi da girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dama su kafirai ne to me ya kawo wannan cikin musulmi me ya kawo a tsakanin musulmi za mu dinga faɗan maganganu muna aikata ayyuka na rashin ladabi da rashin girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya faru a satin da ya wuce ba shi ne na farko ba ko ba shi ne na ƙarshe ba an sha yin wannan na jagoranci hukumar hizba shekara takwas an kawo wani da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da almajiransa su goma sha uku na sa aka kamo su aka kai su kotu alƙali ya bincike aka sa musu suka ji su ne ya yanke musu hukuncin kisa aka ɗebe su aka kai su kaduna daga kaduna aka kai su Legas aka sa su a kirikiri daga kirikiri suka rubuto wasiƙa suka ce sun yarda da abin da suka faɗa na rashin ladabi da rashin girmamawa da zagi da ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun san wannan abun ba abu ne da yake karban afuwa ko yafiya ba saboda haka suna ba da uzuri suna neman afuwa ga musulmi kuma za su karɓi dukkan hukuncin da aka yi musu ko ba za su daga ƙara ba amma daga baya duk an sake su sana aka kama wani ya za a ce ba za a shiga musifa ba muka kama yaro yana waka yana zagin Allah yana zagin annabi na aka kawo yaron nan na zaunar da shi na ce wannan murya ka ce ita eh kai kai wannan waka eh ina ka ji waɗannan kalmomi ya ce wani malami yake da shi da yake gaya masa wannan shi kuma sai mai da su waka a wani studio aka yi ya faɗi studio aka kira mai studio aka kirawo wanda ya yi wakar aka zauna muka rubuta takarda muka kai wa 'yan sanda 'yan sanda suka tura kotu ƙarshe wannan yaron an sake shi saboda annan Muhammad ya zaga ba wani ɗan siyasa ya zaga ba ba wani shugaba ya zaga ba to ga abin ya ci gaba gashi an zo an sake yin rashin ladabin nan shi sa muka ce inda gaske ne muna girmama addinin nan muna son annabin nan a yi doka a kafa kwamiti na malamai mai ƙarfi wanda zai haɗa dukkan ɓangarorin malaman nan tijjaniya ƙadiriya izala salafiya yan da ruwanmu yan ba ruwanmu zai a haɗu gaba da nemi ƙwararru duk sanda wata magana ta fita ko na aiki ya fita ko kafin ya fita kamar masu yin waƙoƙi yana da kyau a yi waƙoƙi a yaba annabi yana da kyau a yi waƙoƙi a wasa annabi yana da kyau a yi waƙoƙi amma akwai kalmomin da ake faɗa a cikin waƙar da ba ladabi akwai yadda ake yin waƙa wataran ba girmamawa duk wanda ya waka ya kawo gaban wannan kwamiti ya rera akwai malaman luga akwai na fiqhu akwai na hadisi akwai na qur'ani akwai na yare su saurara su ji kalmomin da ya amfani da su abubuwan da ya zuba a waƙan nan sun dace a gaya wa annabi su in sun yi daidai a buga su canfi cewa wannan waka ta ta halattacciya ce zai iya buga ta zai iya yada ta zai iya karantawa don dukkan malamai sun yi waƙoƙi ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko mafi yawansu ba laifi bane amma a yi shi da ladabi a yi shi da girmamawa wannan zai rage fitar duk wanda ya fitar da waka ko ya fitar da wani kirari ko yabo wanda akwai kuskure a ciki malamai ne za su duba su tantance su faɗa abin da ya kamata sannan dukkan wanda aka samu da laifi na faɗan magana ta ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma aka kira shi gaban wannan kwamiti aka karanta masa abin da ya faɗa idan ya gane kuskure ne ko jahilci ne yace ya janye ya fito ya faɗa wa duniya ya janye ya yi kuskure ya tuwo ba zai sake ba sannan a sake rubutawa a kai idan ya kasa janyewa a rubuta rahoto daga wannan kwamiti a kai shi kotu alkali yake masa hukunci idan ana yin wannan hankalin mutane zai dinga kwantawa ba za su dinga ɗaukan doka a hannunsu ba amma yanzu idan wannan na faruwa gwamnati abin da ya dame ta daban abin da ya shafi al'umma daban to jama'a za su ta ɗaukan doka a hannunsu kuma duk lokacin da muke girmama kanmu fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko daidai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dole mu ta samun matsala in aka yi wannan za a rage yaduwar irin waɗannan abubuwa amma ba wannan aikin ne ya dame mu ba sai wasu maganganu da wasu ayyuka da ba su da alaka da abin da yake da muhimmanci kamar wannan idan ana dokawa kuma wannan ya sa aka siyasantar aka addinantar aka kabilantar da wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu akwai shekarar da aka samu wani ibo da shi da wani musulmi suna kasuwanci iban ya fi kawo kaya masu kyau iban ya fi ragi iban ya fi rangwame sai shi musulmin ya ce zan maka sharri shi bai san da ya sharri ba kawai sai ya rubuta a jikin benci ya kunduma a shari'a ya sa suna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan iban ne yayi kafin ka ce me an rufe shi da duka an kashe shi ya zagi annabi ko bai zagi annabi bai ma san da ya zagin ba kaga wannan an kabilantar da zagin annabi sallallahu alaihi wasallam an kabilantar da shi haka wani da bayarabiya suna musu a cikin mota kawai sai yace mata ta zagi annabi kafin ta ce mai mutane sun buge ta sun tsora mata taya sun kone ta wannan irin ta'addanci ne wannan haka kwanan can baya aka yi lokacin da ke gaya wa gwamnati a yi kwamiti idan aka ce an yi abu ka a ce ba a yi ba ka a ce an yi amma a yi kwamiti su bi su diddigi su tabbatar in an yi ya za a yi in ba a yi ba ya za a yi in mutane suka ga ana gaskiya ana kwatanta adalci ana hukuntawa to ba fa mutane ba fa za mu ba addinin ba za mu ba kowane dan siyasa za mu ba kowane mutum za mu ba kowane ra'ayi za mu ba kowace kungiya za mu ba kowane shehi amma ba za mu ba annabi ba in ka ce ba ka tijjaniya ba ka ƙadiriya ba ka izala ba ka salafiya ba ka komai sai annabi muhammadu sai ka shiga aljanna duk waɗannan ƙungiyoyi amfanin su ko rashin amfanin su ya dangana ga yadda suke kusanta ka ga manzon Allah suke kusanta ka ga Allah gwargwadon kyan ƙungiya da ɗariƙa gwargwadon da ta kai ka wajen Allah ka bauta masa shi kaɗai ta kai ka wajen manzon Allah ka bi shi shi kaɗai amma duk ƙungiyar da ba za ta taimaka maka akan la ilaha illa muhammadu rasulullah ba in ka ce ka fita in ka ce ba ka yi in ka ce ba ruwanka ba abin da zai shafi addinin ka ko ya shafi imanin ka domin kafin a kafa ƙungiyoyin nan kaf kafin a kafa ɗariƙun nan kaf akwai Allah sannan kuma ya aiko manzon Allah kuma Allah ba zai tambaye ka kowace ɗariƙa ba ba zai tambaye ka kowace ƙungiya ba amma zai tambaye ka man rabbuka zai tambaye ka wa man nabiyuka zai tambaye ka wa ma dinuka amma kauna da ake wa shehinnai kauna da ake wa malamai kauna da ake wa 'yan siyasa kauna da ake wa shugabanni tana nema ta wuce kaunar da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da ya kamata mu gyara idan muka yi wannan to za mu kare yaduwar daukan doka a hannu kuma mutane ba za su kallo ana cin mutuncin annabi shiru ba ko ba za su ɗau doka a hannu ka ce sun yi laifi ba ko ba za ka ce ba su yi laifi ba abin da zai sa a daina ɗaukan doka a hannu shine idan an yi dokar da za ta hana wannan dokar muke bukata yan majalisa ku mana dokar da za ta hana cin mutunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dan siyasa ko malami ko ta dan kungiya in ya faɗi magana da ake ji akwai rashin ladabi a kira shi gaban kwamiti a tantance a yi masa hukuncin da ya dace amma an kun shagala yanzu da yin doka a kan sarki na rawa da maganar sarki in ba ku san sarki ku tsige shi mana me ya bukatar mutanen Kano ana wani magana a kan sarki shi ne bukatar mu me alaƙa me alaƙa me zai amfane mu in kuna son sarkin nan ku bar shi in ba ku so ko ku ce yayi laifi ku tsige shi amma ce a zaɓi mutane a shiga rana a sha wahala a zaɓe ku wasu sun mutu saboda ko sun kashe dukiyarsu wasu sun yi sare-sare wasu sun yi ƙiyayya don ku je majalisa ku mana aiki ana yunwa ana talauci ana fasara ana sata ana fashi kwanan na aka kai hari bici kwanan na aka kai hari ogai kwanan na aka zagi annabi amma kuna ta maganar sarki kun mai da abin dirama kowa ya san wannan dirama ce sarki an naɗa shi in bai muku ku cire shi amma a ce wani sarki ya maganganu na rashin ladabi wa ya tabbatar wani malami aka tawa ku kawo mana maganganun sarkin mu ji in yayi mu je mu gaya masa kai rashin ladabi ka janye in baka janye mu ga hukuncin Allah kanka sai an kai majalisa ba sarkin ya faɗi maganganun muka yi challenge din sa ko gwamnati ta goyi ba mu ya kawo kundi na iyali aka zo aka a biyu ke duk kuma su yau ku sun je ni na jagoranci ba su kin yadda da abin da aka saka a cikin kundin na wasu abubuwa magana shekarun aure magana ƙarin aure da maganansu muka je muka gabatar da fefa malamai suka yi sarkin nan yana zaune aka yarda cewa eh a yi gyare-gyare a kan waɗannan malamai sun suka san addini kuma akwai su ciki a kano bayan majalisa ne suka sani game da addini a cewa an kai musu wani ya magana ta rashin ladabi da wanda ya zagi annabi in ba kwa son sarki kawai ku ce kun cire shi dama haka ake yi sai an naɗa wani amma ba a zo a mai da kano da masu ilimi da masu kuɗi da 'yan siyasa kuma ya zama drama ya zama kwangila ya zama ana ta maganganu wannan tsari na sharauta an ba ku ku ce kun rushe shi mana abin da muke gudu muke ga 'yan sarauta mu ba mai cikin sarauta ba ma so ba mu gada ba amma shehu usmanu dan fodo da ya kafa wannan abu sun kafa shi da bisa abu biyu jihadi suka yi suka taimaki musulunci suka kafa wannan abun ba daɗi ba ne don kana cikin sarauta ka ba da goyon baya ci mutuncin ɗan uwanka mai sarauta yanzu wannan abin da ake yi wasu sarakuna suna jin daɗi ana cin mutuncin yan uwansu sarakuna ku ma ba ku san gwamnan da zai zo gaba ba yanzu wannan gwamnan ya raba masarautu biyar ya tsige sarki in wani ya zo ya iya cewa shi duk lokal gaman ma ya mata sanda ya mata sarki mun samu sarakuna nawa kenan arba'in da nawa da hudu wani yana iya zuwa ce ma kowace unguwa ya mata sarki ba doka wace tunda an ce majalisa ce ai mata sarki shi kenan sai daga sanduna sun yawa kamar da wata lokal gamma a wata jiha sai ka ga mutum an goyo shi a bayan kabu kabu wai hakimi ne in ba ku san wannan tsarin ku lalata shi ku soke shi mu ba abin da ya shafe mutanen Kano amma muna son komai a yi shi da hankali a yi shi da hikima a yi shi yadda mutane za su gane yadda za su fahimta a ce wani ya kai karar sarki wai ya faɗi maganganun da suka saba addini da al'ada waye wannan mutumin a ina yake me ya faɗa ina takaddar ina sunansa ina malamai ku na ku maganganun fa sai da aka mana abin da ya dace abin da muke so ku yi doka ana amfani ana siyasantar da zagin annaba ana kabilantar da shi ana mutane shar mutum ba ya san ka sai ce ka zagi annaba ja kona ka kashe ka wataran kuma ana zagin in zaɓe ya kusa a ce wani ya zagi annaba wani da zaɓe ya wuce magana ta wuce a zo a yi doka komai girman ɗan siyasa komai girman malami komai girman ɗan kasuwa lokacin da aka ce wani babban mali ya taɓa faɗan magana ta saba addini a Kano ba an yi kwanaki karkashin Isa Waziri ba aka gayyato malamin ko ba yi ba a fadar sarki Allah ji kamar mata ba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero yasa aka gayyato ya zo ya ce malamai su zauna da shi ya ce ana wa Allah wasiƙa a jefa a ruwa kuma Allah zai aiko da raflai malamai suka zauna shi da kansa ya ce to ya gamsu ya janye shi magana ta mutu kaga abin bai ci gaba ba irin wannan za a yi mu ma kanmu da muke maganganu a kan mumbari doka ya kamata a yi mana mutum ya dinga faɗa abin da zai amfani al'umma zai fa amfani addini ya ba da shawara ya yi addu'a ya nasiha aikin malamai kenan ko ko ana son mu ko ba a son mu ko ana tare da mu ko ba a tare da mu aikin mu uku ne mu yi addu'a Allah ya kawo zaman lafiya sannan mu ba da shawara sannan mu yi nasiha shikenan wanda ya ga dama ya ɗauka wanda ya ga dama kai ya ɗauka in ci da sha da rayuwa a hannun mutum take ya hana mu idan aljanna da wuta a hannunka take ta hana mu a duk mutumin da ba shi da abu biyar kaka ji tsoronsa duk mutumin da mutuwa ba hannunsa take ba arziki ba a hannunsa yake ba aljanna ba a hannunsa take ba wuta ba a hannunsa take ba makomar ka yaushe za ka mutu ba hannunsa yake ba kaka damu da shi ji tsoron Allah kawai to da ta Allah ka ƙara wa Kano zaman lafiya Allah ƙara wa Kano zaman lafiya fitintunu na zahiri da baɗi ne Allah ka kare mana su Allah muna roƙonka Allah muna roƙonka musifu da suka yi mana yau Allah ka yaye mana Allah muna roƙonka muna tawassali zuwa ga sunayenka Allah muna cikin kunci ka yaye mana muna cikin damuwa Allah muna cikin tashin hankali Allah Allah muna roƙonka yaye mana ka ta mana ɗauki Allah wasu mu ba su da lafiya ka ba su lafiya wasu mu ba su da arziki Allah ka musu arziki wasu mu suna cikin damuwa Allah ka yaye musu wasu mu suna cikin ciwo ba su da gata sai kai Allah ka musu gata Allah ba mu da gata sai kai ba mu da jami'in tsaron da ya fika ba mu da jami'in tattalin arzikin da ya fika Allah ka kula da mu Allah ka yaye mana damuwa ka yaye mana talauci ka yaye mana fatara ka raba mu da musifa ka raba mu da bala'i Allah zunuban da muka yi maka mun tuba ka yafe mana aikin da muka yi Allah ka karba ba da mu ba Allah ka ban mu akan tafarkinka da bin manzonka Allah ka raya mu akan musulunci ka kashe mu muna musulmi ka tayar da mu karkashin tuta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa qumu li salatikum
ko ba lada za a baka ba akwai amfani a gare ka shi yasa sa'id bin jubair yake cewa ya halatta su yi kasuwanci li yashhadu manafi'a lahum su je aikin haji kuma su halarci duk wani abin da zai musu amfani mislu tijara riwaya ce daga ibnu zaid daga abdullah ibn abbas shi ma kai fada aka ce li yashhadu manafi'a lahum ana iya fassara ta da ya halatta ku bude kasuwanni ku yi kasuwanci kuna aikin haji kuma kuna sai da kaya ba laifi bane ba shi ma li yashhadu malafi'a lahum ko da ku an kaje kasuwar da zaka yi ka warware ma ka samu kudin aikin hajjin kujerar da ka biya ribar da zaka samu ka ninninka ta ba laifi bane ba ya halatta li yashhadu manafi'a lahum da abinda Allah ya yarda da shi na duniyar lahira malamai suka ce manafi din nan akwai almanafi'ud diniya akwai almanafi'ud dunyawiyya almanafi'ud diniya amfani na addini ghufranuz zunub a yafe musu zunubansu kaga amfani ne na addini ijabatu du'a karban addu'a su duk wanda yaje aikin haji ana kyautata Allah zai karba addu'arsa ridallah samun yardar Allah tabaraka wa ta'ala shi ma wannan dalili ne na samun amfani yanzu duk wanda Allah ya sa ya samu gafarar zunubi aka karɓi addu'a sa ya samu yardar Allah bai samu amfanin a addinance ba akwai almanafi'ud duniyawiyya amfani na duniya haɗuwar kuma ku ya ku mutane ba aljanu ba ku ga junanku ka ga ɗan china ka ga ɗan chadi ka ga ɗan kamaru ka ga ɗan ghana ka ga ɗan america ka ga ɗan ingila ka ga ɗan dubai ka ga ɗan waccar ƙasar duk ka ga ɗan uwanka musulmi kowa ka ga irin ɗabi'arsa irin shigarsa irin yarensa